بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم ديوا من هلك وند سكي تنغبان من قرن نذا قرنوني زامن من سوء da suka saba mu Allah ya ce mun halakar da su hum ashadd minhum batashan sun yi su tashin karan hanci da ƙarfi sun yi yanzu wanda suke matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam su wancan sun yi su ƙarfi sun yi tashin karan hanci sun yi su batashan tsiwa fa naqabu sai muka halaka su sai ko muka watsa su bil bilad cikin garuruka hal min mahis shin ka ji motsin wani yanzu akwai wani wanda yake ina yake wata duk tun da suka taiwa ya motsa ko wani ya wata magana kai ga gurin fito mana in na fi zalika kaga a cikin wannan kai da zuwa akwai wa'azi gawa liman kana lahu qalbun wanda yake da zuciya mai komawa ga Allah take awa alƙar sama ko kuma aka samu shi ji ji na wa'azduwa akwai ji wanda ba na wa'azduwa ba akwai ji na wa'azduwa to akwai ji ismail wa'ayi wanda za a ji a kiyaye akwai kuma wanda kamar fusa ce ta ji wa shahid shi yana mahaddarci walaƙad ne ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
ولقد حقيقا خلقنا السماوات والأرض من هل تسمي لقصي وما بينهما دابن دكي سكان سمي لقصي في ستة أيام a cikin takadiri kwana shidda farko ladi karshe juma'a wannan aikin da muka yi wa ma masana min lugub ai gajiya da wahala ba mu ji wahala ko ba mu gaji ba eh wannan ta sauko ga yahudu mai da jawabi ga yahudawa yawa inda Allah ya ce inna Allah inda suka ce kauluhum da suka ce inna Allah istara Allah hutawa yake Allah shi yake hutawa rasudu rasudu hutawa ce yake ya yi aiki ya gaji ya gaji tilif eh kuma yake hutawa rallaji eh wannan kaji magar da suka hudu a ce wannan ba haka nan bane shi inna ma'amurhu zara da sha ne kulla hukun bai ku ya faru sai faru ku mene ne sai ya faru ba tare da wahala ba wannan ne ya nuna don kudurar shi ne ce za mun yi a cikin kwana shidda farko ladi karshe juma'a wannan ne na kudurar shi ce na ya iya komi komi ya iya ko ba don ya gaji ba a wannan kwanan shidda wa in yi ce abin kun fai kuni sai ya faru kun kawai sai kuni ya zama tukun to ba gajiya ba ce don sabanin abin da suke faɗi fasabir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
فصبر النبي دوكي حقوري wannan annaba kai hakuri alama ya kulu na abu sa aihu da wadannan su irin abin da suke faɗi eh da suke karyata to ka ɗauki haƙuri kai yanzu da za ka yi wasabbai bi hamda rabbuka ka yi tasbihi da godiya da yaban ubangijinka qabla dulu'i shamsi kafin rana ta hudu ka yi sallar asuba kafin rana ta hudu wa qabla ghurubiha kuma kafin ta fada ita ma ka sallaci azahar ka sallaci la'asar wa min al-layl da dare kuma wa min al-layli fasabbihu wa adbara as-sujud واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب
wa min al-layl daga dare ta sare ka sallaci sallar isha aini lesha biyu za ka sallata da darwa ce ce lesha biyu magariba da lesha mushtaraka tayyal waqt masu tarayya da lokaci azhar da la'asar suna tarayya da lokaci magariba da lesha suna tarayya da lokaci kaga dukkan su kowanne da dan uwan shi ita kuma asuba ga kallon lokacin sai kai sai kai magariba kamar da lesha ko ka wuri magarba yi lisha ta yi ka yi magarba ka yi lisha sai ka yi azahar ka yi la'asar ko ka bar yi la'asar ya yi ta yi ka yi azahar ka yi la'asar duk ba kowanne duk kowanne ya zo lokaci a jibril ya zo ya nuna wa annabi lokacin wayan nan ya ce wasu tare ko ina ne yau mai wasu tami yau mai nan
wa dubaru da su wa dubaru su ju su ju yawwa bayan kuma wannan kai sujada bayan dare kai na filoli ga su suma ya ce wasta mai kaji yau mai nadin munadi lokacin da mai kira zai yi kira israfili busa min makanin kari da guri kuma kari min sama'i inda zai yi busa shi ya yi kusa da duniya da sama gurin zati inda a to anan mala'ikan zai buse inda ya shirya ya sa bakin shi ko ya shirya ya kumburu jira ake umarni kawai shi ne nan ta sahara ce ta baitul muqaddas aqrabu mawdi'in min as-sama'i shi ne aqrabu zai ka wannan shi ne kusa da ƙasa zuwa sama to wannan shi inda yake shi mala'ika inda yake can kusan kama a ce kusa tudu kamar zai karkada ya hau dutse ya hau dutsen wannan to ya yi magana to iya can saman wannan shi ma ya ce zai yi busa ya ce a cikin busar ce yadda ake wata fidda ya aifar al'adida ya ce ya ku ƙasussuka da dagaggu ya ku gaɓoɓi da kuka yanyanke ya kai namomi da kuka ciccire ya kai gashi na gashi da kuka rarraba ko'ina Allah ya umarce ku ya ce an ta jam'an na ku haɗu guri guda za mu yi fasar da rabe za a rabe hukunci a nan kaji musai wannan shi ne musai da ake in yi haka kuma to wa sai da yi هاتوا أين المفر؟ يقول الكافر أين المفر؟ لا مفر يتي يوم يسمعون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
يتي tana yawan rana ce ta ya sama'una ya samuwar talikai za su ji dukkan su talikai za su ji sai hatin da haƙi kira tashi na gaskiya tsawa ta gaskiya busa wannan ta je busa ta biyu kuma ta wajen israfil zai busa ta ya ɗauka shi ya shirya shi wa zai busa shi ɗauka zalika wannan shine yawmal khuruj ranar hutawa minar kuburi da kaburbura kowane lokacin da ya ce ina na hannu shi ne ko? to ina na hannu ina lalle mu na hannu mu ka ji kaji ba inna littafi eh don girma abin ya faɗa haka nan ya ce nuhu ya ilmo nuhu ya wani biyu mu muke rayawa mu muke kashewa wa ilaina almasir kuma makoma dukkanta duk wajen mu za ta kuma wajen za ta kuma jalla in kuma mutum wani ya isa yi wata magana ga wurin shiru kawai kowa ya ta kai shi ci gaba يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
kallon ka tana wannan ranar yau ma tashaqqaq ta shakakul ar lokacin da ƙasa ƙasa za ta tsantsage kasan duk ta tara ta tara kowa mutum da aljandun yau ma ta shakakul ar ranar da za a ƙasa za ta tsage an hungari sira'an da gaugawa kuma duka ga jama'a ana hutawa da gaugawa ka zalika kaga wannan zalika hasharun alaina yasiru kuma ho ba wuya muke da kai mai sauki ne a gurin mun sha Allah kawai kun fai ku ne ce kawai sai su huto sai jama'a ta tashi na hannu ne na hannu alamu shi ne ko na hannu alamu mu ne mafi sani da ma ya kulu na abin da kafirai suke faɗi mu ne mai na tashin kiyama mu mun sani muna jin su a nan kyale su wa ma an talihin bi jabbar kai ba mai tilastawa ba ne zama da su barin da ne da su eh kai dai ba zakir yi wa'azi kawai ka yi wa'azin da bil qur'an ka yi wa'azi da qur'ani sai a samu manni hafi da wa'idi wanda ke jin tsoron azabar wannan sai a samu su wane ne wahun muminun su ne muminai suna jin tsoron su eh kyale su arna ma gamu da su ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
Nace suratul zariyat ko wazariyati wazariyati zarwa Allah yana rantsuwa da iskoki masu ɗaukan ƙasa mai zafi suna watsa ƙasa wannan Allah yana rantsuwa da su Allah ko yana rantsuwa da abu ba don yana tsoron shi ba mu mutane mu ne muke jin tsoron abu mu rantse da shi amma Allah yana rantsuwa ba don yana tsoron abin ba don girmamawa ne kaga mu sai mu rantse da wani abu wanda muke tsoro kuma sai Allah ya sa abin ya kama mu eh shi shi ya nabi ce man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru shine ko menene an zo akwai rantsuwa in ta kama mutum an yi wani laifi alƙali ya zo ya rantsar da mutum rantsai da Allah ya ce Allah shi ke na rantsai da Allah shi ke nan kawai kaga ya ga ƙaramin abu ne fa amma hu inda Allah ya azim babban ne gurin Allah ka rantsai da Allah akan ƙarya haba sai Allah ke yi wa eh ana ga ƙaramin abu ne to kaga Allah yana rantsuwa da abin da yake girma ba wanda ba yake tsoro ba bai tsoro mu yanzu nan kamar muna wasu sai ce sun rantse da bakin maciji Su- suna tsoron bakin maciji a wanda suke da dukkan wannan mata matanta suke dan baki ya kashe
yau wata wani ce ya rantse da doguwa eh da sama da kwaran kwatsi ya rantse da tarnatsa ya rantse da rugugu kaji eh yanzu aka wannan bayanin ma idan da mara alƙalla ke ɗauko a ƙur'ani a ba mutum mm.
kenan sai kenan kusan shi ma ya saba kamar bayanin da aka yi a yanzu ka san shi mutane a tadasa da nasu ya kada yatin jikata ma a hada su minar bujur hukunci yana faruwa masu fikin suka ce yana faruwa gwargwadon yadda fajarcin mutane suke yadda suke ba da su kaga a da kawai in an zo a ce Allah in mutum ce wallahi shi ke nan shi ke nan ta rantsi kawai an kusahi sai ya ta kai in an zo ya ce wallahi na rantsi da Allah kawai munan amma su kawai billahi lazi la ilaha illa huwa shi ke nan an yi rantsi mu sai kai sun sai su ita ma wannan suka saba kana ji ko sai suka ce to na rantsi da qur'ani zancen Allah to sai wani abu samu tana sai kuma suka wa Allah ya wuce ya ka wuce qur'anin sai an kawo shi ga yana ana aji mutum da ya ce ya rantsi da shi hallau sai aka je sai an je sai an ɗora mai shi a hannun shi ta shi kai alwallah sai tashi alwala a ɗora mai ko kuma zuwa dafa shi sai aka zo haka nan to kuma sai suka zama to yanzu kamar masu ɓanna in sun yi ɓanna in an ce musu su suka yi su sa rantsi da su ba a ce to alƙali ya ce mai to ba ka samu busa ba ko kashin busa ba ka samu ba rantsi haka sai ce ban da rantsi ya ƙiya amma aka ce rantsi haka sai rantsi to kullum abubuwa da suke juyawa an kawo bid'a da yawa an sa Ƙur'anu ma ya ce na wani. Eh, mu namu wannan ta suka yi masu rantsiya suke da wannan namu ba rantsiya suke da su. Eh, saboda gona sai rantse ya ci gona ya mutu a ba shi kuma wani sai rantse ya mutu yaran shi in ba su da gado in ba su da gadon gonakai guri ya sai ce bari ne laya mutu su su samu sai sai laya ya mutu ko ya zuwa kai shi kara kara sai mai jaki kawai suna ba shi kaɗan kaɗan yawwa kaga wanda yanzu an yi dubara ba in ka mutu kawai kai ba ya ta ba ka ko mun ka ka to kakka musu mutuwa ta banza ya kwa mun san to ba ka ci ba ka ce ba
kaga to in rantsuwa kuma hallau ai kaga wanda ya zo in an zo ke fara rantsuwa wanda rantsuwa ta kama iya da gaskiyar wani bai rantsuwa da gaskiyar ka a ce rantsu ya kace mai zan rantsu ban da rantsu ya ce to in aka yi haka nan annukulu bin nakulu ta sadiqa da nakilu lawali ka san rantsuwa na mutum da ya to ya ce bai yi to wancan wanda ya ka ya fara da fara ya fasa shi ke da gaskiya rantsu ya ce bana rantsu ya ce to kai rantsu ya ce a bai rantsu ya nuna rantsu to wannan yana da gaskiya na fara in an bincika haka za su to kuma wani sai amma ya yi a hankali wani yana da gaske shi ma bayyana rantsuwa mugun katare ake gudu a je kwanan shi ya kare da gaya mutu laya ta kashe shi da gaya mutu laya ta kashe shi iya da gaske kuma kwanan shi ya kare eh shi kuma ƙurani ba kashe ya bai a'a shi ƙurani in karkar ta ayoyin Allah ne Allah dora ma wata musiba ka san kuturta ita ce cuta wadda aka ki ake kyama eh ha annabi na ta guja kutubu ko to ita wannan in mutum ya ƙarya ya saba Qur'ani ya rantsi da alqur'ani ya saba sai Allah ya dora mai kuturu amma shi ma a wuri wuri ne eh a wuri wuri ne mu kasashen mu ne na Afirka ko Niger Nigeria da yankun kusan mu haka eh shi ne ake ɗorawa ce laya a ce ya yi laya ba ta ƙuranin ba ba eh cuta ce cuta ce kagani to amma cuta ce mara suke sai Allah ya ɗora wa mutumin saboda ya saba wa Allah kagani kuturta cuta ce Allah kiyaye kaga wasu suna tsoron kuturta akwai masu basu ra'uwa mara ba kutu
daga mana ya ce za ka rantse da ƙwar'ani da ya alamun shi za ka rantse da ƙwar'ani isa rantse da ƙwar'ani an kace ko baka ce ba na rantse da ƙwar'ani an kace ba na rantse da ƙwar'ani ka an karɓi su shi ke nan kai ba sai ka ce ba na rantse da ƙwar'ani zai za ka rantse da ƙwar'ani isa rantse da ƙwar'ani eh, don kai mun an karɓi ko ka rantse da Allah an kace na rantse da ka ce ka Allah rantse ka ce na rantse da Allah shi kenan Allah an karɓa ba sai ka ce wallahi sai ka ce da to shi ne Allah Allah yana rantsuwa da waɗannan abubuwa don girmamawa kamar iska wannan yawa walhami za ta yi kirago da wannan iskoki ko ko mala'ikai masu ɗaukan yaunin gizagizan ruwa yaunin ruwa sama gizagizan waɗannan masu kora taguwar ruwa su'alun ta hamdulillah yawa eh, ruwa to su ne Allah yana rantsuwa da wannan hallau yawwa waljar ya ce ko haka kuma isra haka Allah yana rantsuwa da safinoni jirgin jiragen ruwa masu gudanya bisa ruwa ka duba gani har Allah yana rantsuwa da su kaga kira ce ta dan adam amma horewa tawa ce ta Allah ce jefa dutse sai ya kasa sai ga jirgi ya ɗauki tan dubu haka tan dubu sai ya ɗauka ko bai nutse san da ba ruwa tamam Ha?
san da ruwa ka dani ga karan ne ko sani a wanda aka yi sun kaji abin da ke duka kai ba ka abin nan
Nawa ne tan dubu? Tan dubu mota, mota nawa ne?
a'a
Oh,
tan dubu Kwantirori ba da ke ɗaukowa tukun sai an ɗauke su kuma a buɗe rijiyoyi. Wanda rijiyar kowace ta yi girman wannan.
da a cika da kaya Kuma, kuma in ya ƙare kuma ƙasa za ku buɗe rijiya kuma ku ku ɗebo kamar irin wannan.
Eh.
Kuma ta ƙare kuma ku buɗe wata rijiya. Irin wannan wajen wuri shidda ne.
cikin jirgin eh kuma ai- in ana hitowa za a ga yana ɗagowa shahin jikin shi na ruwa wurin fantare yana yana yin sama yana yin sama
to ka gani Allah yana rantsuwa da wannan ka gani kuma bal muqassamati amra da masu rarraba arziki mala'ikun da Allah ya sa musu rarraba arziki su kai shi ko ina na ruwa da wani wanda a ce a yi ruwa a guri kaza yi nan wajen kai yi nan a yi nan ka a yi nan shi ma Allah yana rantsuwa da shi sai ashe ka ga jawabin rantsuwai jawabin rantsuwar innama innama tu aduna abin nan da Allah yake muku alƙawari na tashin jama da wani wannan kai da sadiqun gaskiya ne la muhalata ba makawa kawai sai an yi sai an yi kawai sai an yi to na wanda muka ce su mutane a ce shin da suke kin bautar Allah ba su yarda ba da Allah ne ko ku a jahilci ne kaga mutane abubuwa da aka ce Allah ya ce ka aika za ka aika za ka aika za a yi kaza a yi kaza a yi kaza umarni da hari diya faɗi to sai ka ga wani ba ruwan shi duka eh ya mutu kawai an kima yi a yi sallah ya ki ko a yi sallah kaza ko wanne an waɗi ya ki to wai shi wannan kin yin na mutane ba su yarda ba ne da abin ba su yarda ba da abin da Allah ya hudu da abin da annabi ya hudu a'a ko kuma kawai kasala ce ko ku jahilci ne ba su sani ko ba su sani ba a a an can ya ce da an ta ta zanna min hannu su ban mutum haka shirin ya ce Mm.
to shi ne wannan ya kawo ka ɗan shi ya kawo wannan da kake gani duk ka sa abin da nake sun yi da zama mu ga wasu sun yarda da abin yadda suka san ainihin da ke wuta sun san wuta kaga su kowa san wuta kowa ya san kowa san wuta ko to ai kaga mutum ba ya ɗauki bagaroshin wuta ya sa baki shi ba ya sa ba ba ya ɗauka ba saboda mi saboda ya santa ya san zahinta ya santa ya san zahinta ka gani kenan mutum ya san Allah ya san hukuncin Allah ya san yadda ashe bai san shi kenan bai san ba wuta sai ya ce da ba ta amma ya san wuta ba mutum da ya ɗauki garoshin sa baki shi ko ya tsora hannun shi a kanta ma ko ya kai gaban shi ya tsora bisa wuta bai to ko to me yasa wannan sabon shi kuwa kawai shedan ne ya musu hudu ba ya kare ba amma ya ce wa in mun ne wa ra'amuna na wa matlaqun na azan usar
yawwa ka ji wannan mahujjar kenan jahilci yana shi akwai jahilci akwai jahilci kun su ko ne da duniyar nasa malam wani sun yi wasu sun yi karatun cikin sun wa inna dina da waka
inna ma tu'aduna yayi inna ma tu'aduna cewa dai abin da ake muku alƙawari na da tashin kiyama da azaba wanda ya saba mai da sadiqun gaskiya ne duba ga Allah har ya rantse ya ce haka eh wannan dina lalle addini sakewa kiyama ayi sakewa shi ma lawata mai akwa ne la mahalata ba makawa kawai sai an yi sai an yi sai an yi to me kace والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون
hallo ya ce wasu ma iya rantsuwa da sama ma'abutar ruruka hanyoyi tana da sama tana da hanyoyi iri-iri yawa
yake sahibar kuro shi ne hanya a ta hanya jeka fi shirkatin kafura kusurran a cikin halka guri kamar turka haka rere da da duwatsu da sauran eh, da kuma da wace ce hanya da take sadarwa shi ne hanya ta sadarwa والإذاعية الصوتية yawwa da radiyayyuka ta sauti mai ɗaukar murya ta wani za a kagan da aka ɗauko radiyo
والمرئية هما wa والمرئية manhiya مرئية to kuma wanda mata iya da kira wanda za a rika kiran mutane a cikin gashi hanyoyi ne duka ta sadarwa يتي وغير ذلك da wannan wannan ko da akwai su.
والله أعلم Allah shi ne mafi sani ya ce to wannan hanyoyi da za a ta sa- kira musamman ma'abuciyar hanya to hanya ya mace hanya wannan jirgi da yake ta ya hanya da ne akwai hanya da yake wannan sauti murya murya ta radio ko yanzu wannan magana da yake zuwa kai taka hanya da ta tayi daban ta tayi nan ta tayi nan in magana ta ta fito kai taka ta zo in sun gama kan hanya daya sun ta watsi ka ce me kace in ce me kace eh eh ka duba ga in kana talfon wata rai ce eh ka ce eh ce eh a talfon ta yi ha- ka- ka- ka- haduwa da karaya hanyoyin to Allah shi ne ma'abucin hanyoyi hanyar da zai sama zancen ka ji daga nan na wannan nan na wannan nan hanya wannan ko ina ita ce masu ilimin kimiyya masu jirgi ya ka gani jirgi akwai wanda za a ce mai hanyar ibar zai kaza in mai haka kaga saboda hanyoyin an ai ana daɗaya ba a yi ba karo ko daga sama shi sa ba jirgi da mota shi jirgi da kasa ta tuka maka shi shi ta kuma mota kai kake gidan ta eh shi da kasa na tuka kuma ne baka za a ko take da kasa in sama in kaza in kaza ana gidan lalle da ita ma abu da kai ta amma da kasa ake gidan jirgi masa masa masa wani su da mota ta wannan mota kai mota kai za ka karkace a mota kai za ka yi da za ka eh ka karkace sa eh. innakum la fi qaulin ka kuna cikin qaulin wada mota ne ba sababba kun suta a wannan ce kaza wannan ce kaza wani ta a'a shi annabi da kake ganin shi sa ha sha'irin mawaki ne kawai wannan ra'araka qur'anin da yake ka gane ka san ana so ka ra'araka wannan qira'a eh ka ra'araka ta yadda sai suka ce a ai sha'irin mawaki ne kuma Allah ce a'a ba mawaki bane sahirin mai dabo ne a'a ba mai dabo bane ba kahinin boka ne ka ji duka kowanne a ce wannan to haka to ina kuka ji shi yana waka wani dan wane ya yi kaza ya kaza kaza ya bani kaza ya bani kaza kun taba ji annabi yayi wannan ba yi ba sihiri a ce yayi wani sihiri ya gama wani hada hada ya ko ko yayi kambu annabi ya taba yin kambu ko kiri gura ya daura gindin shi ya taba yin ce ba kahana bokanci ya yi bokanci za ta tarika ta ba mu an yi ya zo ya tallar layu ya tallar maganin baki sai shi ba bai yi ba to kuma wannan aika ga yufako anhu wannan mai karya ne ya karya min amfaka wanda ya karya karya ce aka mishi kawai lika mishi ne kutila larasun allah an ci masu karya kuma allah ya tsine musu albarka masu karya to wala zina hu je ka nan ne
الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
alladina hum sune wannan fi gabrata suke magagin mutuwa yin magaginsu ah to sahuna suna gafiluna rabkanannu yasaluna annabi yasaluna suna tambaya a- annabi tambaya ta suna tambaya ta izgili izgili da suke mai tambayo sai ce bai zuba ayyana yau ayyama yau yau madina yaushe ne mata ranar sakamakon take ya ce i yau mahum alal nari yi fitinu rana ce da za a fitine su shi da sanya su cikin wuta yi arzihuna a musa azaba a wuta akan ce zu zuku ko ku ɗanɗani fitinatukum azabakku kaga fitinatukum azabakku da kuke za a muku ku ɗanɗane ta hazan lazi kuntum bihi tasta'jilun wannan ita ce kuke gaugawan neman ta a cikin duniya kuke cewa azaba ta zo mana akan izgili to ga ta ta zo amma innal muttaqina Daga nan za a tsaya.
su masu tsoron Allah
daga nan za a tsaye da mutane na kyan ina da fakai